إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah maɗaukaki da ya sake mai mu a wannan majalisi na tafsirin manonin alkur'ani mai girma a wannan marice na asabar yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku miladiya 2025 Allah maɗaukaki nake roƙo ya mana jagoranci Allah mana gamkatar da fahimtar daidai da faɗin daidai da kuma aikata daidai Allah tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen numfashin mu amin ya hayyu ya qayyo ajiya mun tike ƙarshen aya ta goma sha biyu a cikin suratul ankabut ko ta sha ɗaya ko za mu tashi aya ta goma sha biyu insha Allah ta'ala bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Allah madaukaki ya ce, Wa ƙalar lazina kafaru lillazina amanu, kafirai na ƙwarishawa suka faɗa ga masu imani na sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. suka ce da su ittabi'u sabilana ku zo ku biyo hanyar mu ku yi irin abin da muke yi na kafirci wannan zai sa wannan hamil khatayakum sai mu ɗauki zunubin da kuka yi in ma zunubi ne muke a kai in ma laifi ne mu mun ɗauka ku zo ku bi irin abin da muke yi Allah ya ce wa ma hum bi hamilina min khatayakum min shay su ba su kasance ba za su ɗauki komai daga cikin kurakuransu innakum lakadibun kuma su lalle ƙarya suke ba su isa ba in wani laifi a ce kuma su ce laifin wai kansu yake ni na ɗauki laifinka Allah ce innakum lakadibun amma sai ce wala yahmilunna asqalahum da sannu za su ɗauki nauyinsu su kafuran zunubin da suka yi zai kasance a tattar da su a gobe alkiyama sannan wa asqalan da wasu kurakuran da wasu zunuban na daban ma'a asqalihim tare da nauyin da suka dauka wala yus'alunna kuma sannu za a tambaye su yawmal qiyamati a ranar alkiyama ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira wanda ba da gaskiya ba ai wannan kamar suna so su karya ma tahiyar musulunci wai gwiwa ne ko ƙarfi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga ana shiga musulunci ana yin imani yanzu bari su bi wannan hanya ta kamfe ku zo mun ɗauki nauyin mun ɗauki zunubin zunubin a kanmu duk abin da zaka aikata je ka aikata haka ma haka ne ni na ɗauka zunubin a kaina yake Allah ya ce ba haka bane lamarin wa ma hum bi hamilina min khatayakum min shay ai su ba su saba su ɗauki wannan nauyi suke cewa na wane zunubin wane kai zo ka sha giya laihi a kaina ana haka nan Allah ce ƙarya ce ba haka bane kawai rudu ne suke so su yi musu shi yasa Allah ke cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai to amma su Allah ce za su dauki wala hamilunna asqalahum za su dauki nauyin su da kuma su dauki nauyin batar da mutane da suka yi ina wata mun gane don wani ka ce shagiya ya je shagiya shagiya zunubin a kaina zunubin a kanka yake ba kanka yake ba wawa ne kawai sakare ne ya je shagiya je ka ci kaci ba zunubin a kaina sai ya ci zunubi a kanka a'a to amma idan kai ka gwada mashi hanyar yin wannan zunubi ka ɗora shi yin saɓan Allah ka gwada mai yadda ake saɓan Allah ya je aikata to a nan irin zunubin da za a bashi irin shi ne za a baka wannan kuma shi sa alaƙi wala hamilunna afqalakum wa asqalam ma asqalihim da sannu ina ba labari kenan akan su masu kira zuwa ga kafirci da kuma bata za su dauka a gobe alkiyama nauyin karan kansu zunubin da suka yi sannan su sa dauki zunubin waɗanda suka ɗora kan turba ta bata sababin batar da su da suka yi ba sababban na ce je kaka sha giya zunubin a kaina ya dora min zunubin a'a batar da su da suka yi suka kautar da su daga hanya madaidaiciya yanda za a ba su zunubi su ma haka za a ba waɗannan wanda suka yi irin wannan aiki shi sa ya ci kamar da ce wala hamilunna auzarahum kamilatan da sannu za su ɗauki zunubansu cikakku yawmal qiyama a ranar alkiyama sannan wa min auzarin ladina yudillunahum bighairi ilm da kuma zunuban wanda suke batarwa ba tare da ilimi ba wanda suke dorawa kan hanya ta kakkare ba tare da ilimi ba su ma za a tattara musu wannan zunubi a dora musu shi yasa ta bata cikin sahih bukhari yake cewa man da'a ila hudan duk wanda ya kirayi mutane zuwa ga wata shari'a ku zo ku ba Allah ku zo ku yi sadaka ku zo ku yi ta sallah ku yi kaza ayyuka na alkhairi to yana da irin ladan duk wanda ya yi aikin wannan da ya kira ba tare da an rage mishi komai daga cikin ladansa ba ka kirayi mutane ga wani bawan Allah na cikin bukata a taimaka mai fi sabilillah sai aka zo aka taimaka mishi in miliyan nawa aka tara aka bashi kamar kai ka ɗauki wannan dukiyar ka bashi tare da cewa Allah kuma bai rage ma kowa daga cikin wannan wanda ya sadaka wannan lada ko ɗaya daga ciki haka yace kuma duk wanda ya kira zuwa ga bata mutane suka amsa wannan kira na bata suka koya suka rika aikata wannan bata kowane irin bata sai ta zanawa to irin zunubin da za a ba wanda suka yi wannan saban irin shi za a ɗauka a laulaye a ɗorawa ma wannan mutumin har zuwa tashin alkiyama ba tare da kuma an taba komai daga cikin zunubansu ba shi sa tabbata manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ma qutila nafsun zulman babu wata rai da za a kashe akan zalunci illa kana libnil awwali illa kana sai ya kasance alabin adam al-awwal akan dan adam na farko kiflun min damiha yanki rabo na daga cikin wannan zunubin me yasa li'annahu kana awwalu man sanna al-qatla saboda shine farkon wanda ya sunna kan ma mutane kashewa da ba a san kisa ba shedan ya zo ya rude shi bayan sun gabatar abin da suka gabatar wanda Allah ya yi umarni ku gabatar da sadaka kabila da habila kowanne ɗiyan adam ne farfakon ƴaƴan adam wanda mun san Allah maɗaukakin sarki a cikin hikimarsa yana son duniyar ta ɗore da mutane to kuma yanzu mutum ɗaya ne kawai daga shi sai matarsa a duniya ya ayu kuma 'ya'yan shi ga su an samu 'ya'ya takwas an samu 'ya'ya sha shidda to kuma ana so duniya ta ƙara haɓaka ana so a yi auratayya a tsakaninsu daga cikin hikima ta Allah sai a saba tsakanin don ana aihuwar 'yan tagwaye ne idan ka samu kufur guda biyu to sai a tsaba tsakaninsu wancan an shi mace da namiji nan ma mace da namiji sai a ɗauko ‘yar uwan wancan sai a gama ta da wannan sai a ɗauko wannan sai a gama shi da ‘yar uwan wancan haka ake musu armi a da har lokacin da za a zo kan ƙabila da habila to a lokacin nan rikici zai barke a tsakaninsu kamar da malaman tafsiri suke cewa ɗaya ya ce ai shi bai yarda ba shi ƴar uwarshi ta fi kyau saboda ka ba ba shi mummuna kawai ƴar uwarshi zai aura to sai aka ce Allah ya ce sai ku gabatar da wato sadaka ku ɗauko abubuwan da kuke amfani da su ku kawo ku aji wanda Allah ya yadda akan zaɓin shi to Allah zai turo wuta ta cinye wannan abin da ya aji ƙabila shi ya kasance manomi habila ya kasance makiyayi ƙabila ya je ya ɗauko daga cikin kayan gona da daggaggu ka ce shibira ko abin da yake sauransu suka shi kuma wannan habila ya je ya ɗauko tirkakken raƙumi ko kuma tirkakken sa dabbawar take mai mai ya gabatar haka tun na akwai bambanci ko za ka zo aka kewaya aka kewaya wuta ta zo ta kewaya sai ta cinye wannan dabba ta habila aka bar ma kabila wannan abin da ya ajiye to kenan yanzu ya za a yi sai a aura sama habila yar uwar kabila to shi kuma ce ai bai yadda ba shi duk yanda za a yi kawai al'uwar shi yake so ya aura a ƙarshe shi ɗan sai ya ziga shi ya ce magani ɗaya ne kawai ka kashe shi ma idan ka kashe shi shi kenan za a wara ma uwarka me kake jira kawai kashe shi ya ziga shi ya hau ya hau sai to ya ake kisa ai ba ba wanda yake kisa a lokacin ba a taba kashe kowa ba kowa bai taba mutuwa ba yaya ake kisa sai shaɗan ya gaya mushi ka bari sai ya kwanta ka ɗauko dutse katu sai ka saki akan shi kawai shi kenan ka gama da shi hakan kuma yayi shaɗan ya ziga shi sai da bari yana kwance ɗauko dutsen ya saka akan shi yana ganin shi ya shiga cikin wani hali kuma sai ya rude dama haka shaitan yake he yanzu ga kai kai aika aika sai kuma saka halin cikin nadama tunani ya sha ma kai shine Allah ce fa tawwa atlahu nafsuhu qatl akhi fa qatalahu fa asbaha minan nadimi ya kashe dan uwan nashi bayan shaitan ya ziga shi sai kuma ya wayi gari yana cikin nadama yarsa yanda zai rishi ya dauke shi a kafada suka ce yake yawo yana kuka bai san yanda zai rishi ba san yadda ake kisa ba balle a san yaya ake binne mutum in an kashe shi ya san yadda zai yanzu shi na dama fa ba asallahu guraban sai Allah ya turo hankaka guda biyu suka yi faɗa tsakaninsu ɗaya sai ya kashe ɗaya wanda ya kashe sai ya je rami yana ganin ya kota ya je jayo shi da baki ya sa shi a ramin sai ya binne yana ganin an ba shi darasi karantar da shi ne Allah ya sa aka sai ce ya waida ka kai cona a ajastu yanzu ni zan kasa in aikata irin abin da wannan hankaka ya aikata a ajastu an akuna misala hadal gurab fa uwari sau'ata akhi in kasa yin irin abin da hankakan nan ya aikata domin in suturce jikin dan uwana fa asbaha minan nadimi sai waye gari cikin masu nadama ko masu khasara Allah ce min azari min ajali zalika daga wannan kuma hukunci ya zo akan duk wanda ya kashe wata rai ba tare da rai ba au fasadin fil ardi ko yake yawo a doron ƙasa yake banna faka annama qatalan nasa jami'an hukuncin shi a gurin Allah kamar ya kashe mutane ne gaba daya duk wanda ya kashe rai daya inji Allah annahu man qatala nafsan duk wanda ya kashe rai daya bigairi nafsin ba tare da wannan ran ba ta kashe ba tare da wani dalili na shari'a ba faka annama qatalan nasu jami'an laifin da za a dora min kamar ya kashe mutanen duniya ne baki daya wa man ahayaha wanda kuma ya raya rai daya faka annama ahayan nasu jami'a kamar ya raya mutanen duniya ne baki daya to shine anan manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya kashe wani rai a nan doron duniya wancan ɗan adam na farko ƙabila kenan sai ya samu irin zunubin da wannan mutumin ya samu sai kai ta zanawa tun bayan ƙabila don Allah mutum miliyar dubu nawa aka kashe mutumin da aka kashe a duniya gabaki ɗayan shi bakka da adadi a hannunka bakka da alƙalumma domin ka san wasu wasu baka sani ba wanda hankalinka ne ya kama ya kasa mancewa saboda ta'addancin saboda yawan su shine ka kasa mancewa irin kashe-kashen da aka yi ka ce lokacin itilar abin da ya yi nan baya baya kenan irin abin da kafin shi aka rika yi na baya na haraj zub da jina ne da yanzu baya baya na a wannan zamanin na irin abin da bush ya yi ɗa da uba abin da suka yi irin abin da ake na kashe-kashe a palestine afghanistan a libya ne a ina ne a syria ka ɗauka irin boko haram ta ɓarke nan da can a ƙasashenmu ne ka diba irin kashe-kashen da ake a duniya a baka yanki ɗaya kawai a ce duk mutanen da aka kashe a Najeriya kaɗai kowanne sai an ɗauki zunubin an ɗora maka shi kaɗai a sheka hallaka kaɗai to yana ce a gama dukkan mutanen duniya gaba ɗaya shi sa mutum ji tsoron taɓaran mumini gobe alkiyama wanzan Allah ya ce farkon hisabin da za a yi hukuncin da za a fara yi tsakanin mutane akan haƙoƙi shi ne game da abin da shafi jini zub da jini da aka yi a doron duniya saboda ka mutum ya guji zub da jinin wani dan uwan shi Allah ya kare mu Allah ya ce wala yus'aluna yawmal qiyama kuma sannu za a tambaye su a ranar alkiyama amma kanu yaftarun game da abin da so kasance suna kirkire suna dangantawa zuwa ga Allah ibn abi hatim ya fitar da hadisi da isnadinsa zuwa abi umamata Allah ƙara yadda a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballaga ma ursila bihi ya isar abinda Allah ya aiko shi da shi sannan sai ya ce iyyakum wazzan ka shaidinku wazzulm da zalunci iyyakum wazzulm fa inna Allah domin Allah madaukakin sarki ya azam yawmal qiyamah fa yaqulu zai ɗauki azama a ranar alƙiyama zai ce wa izzati wa jalali na rantse da girmana na rantse da ɗaukakata la yi jawuzan yau zulmun babu wani zalunci a yau da zo zai ƙetara ne huce abin nihi sai an yi sakamako wala ya zulmu rabbuka ahada ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين باب ظالم تجزي وجه sannan sai ya ce Allah zai magana da mala'ikunsa sun mai yunadi munaji fa ya sai wani mai shela zai shela sai ya ce aina fulan bin fulan ina wane dan wane fayati sai wannan bawan Allah ya zo ko fayuta sai a zo da shi yattabi'uhu min alhasanati amsal aljibal abinda ke biye da shi lada ne wanda ka ce manya-manyan duwatsu ne ka ce birji-birji ko manya-manyan duwatsu ga sunan ka ce ga sunan kaya guda wanda baka iya masaltawa mutanen da suke nan hilin mahashar abinda zasu gani na mamaki ne wannan mutumin duka wannan lada na shi ne kowa sai idan shi ya bude tarai shi ne mutanen su bude idanunsa fa yashkhasu nasu ilaiha absarakum hatta yaqumu baina yadan rahman azza wa jalla har sai wannan mutumin ya zo ya tsaya gaban Allah mai girma da ɗaukaka ar-rahman sarki mai rahama sannan sai Allah ya yi umarni mai shela kuma ya yi shela ya ce man kanat lahu taba'atun aw zalamatun inda fulan bin fulan fahalum duk wanda ya kasance akwai wani abin da wani dan wani ya zalimce shi a kansa to ya zo ga wani ga wanda ya zalimta fayaqbalun mutane sai su zo su tattaro ya zalunci wancan ya ma wancan kaza ya ma wancan sata ya yi kaza duk gaba daya hatta ya ji ma'u qiyaman bayna yaday rahman sai sun zo gaba daya su yi tsaye gaban ar-rahman sarki mai rahama kasa a ranar ba cuwa ba za ta wannan da zalunce ka baka ce ya zalunce ni babu shi duk wanda ya zo ya yi tsaye yana tabbas wani ya zalunce shi kuma wannan a cikin hikima ta Allah irin zaluncin da aka mama kana ga a ɓoye baka ma san shi ba ko baka ɗauke shi a zalunci ba a gobe alkiyama zai bayyana a gane ka an zalunce ka zauwa za ka yi ka tsaya ko da baka san mutumin ba yanzu ya zalunce ka zahar da kai jika zai ka zo ka tsaya domin neman haƙƙinka fa yaqulu rahman sai ar-rahman sarki mai rahama ya ce uqdu an abdi zai ga mala'iku ko hukunci game da bayina wannan bawan amai hukunci fa yaquluna sai su ce kaifa naqdi anhu ya Allah ya ne zama mai wannan hukuncin fa yaqulu sai ya ce khudhu lahum min hasanatihi kowa a ɗauko mishi sakamakon a ɗauko mishi haƙƙin shi daga cikin waɗannan ayyuka na kirki da ya zo masu yawa kamar manya-manyan duwatsu a ɗauki haƙƙinsu a biya su fa yaqulu a lokacin nan sai ya ce khuzulakum min hasanatihi fala yazaluna ya'khuduna minha hatta la yabqa minha hasanatan za a yi ta dauka a ba wannan a dauka a biya wannan wannan ya harare shi wannan ya mai sata wannan ya zalunce shi wannan ya bige shi ya kashe wancan ya a dauka a bada kuma ka san haƙƙin mutum yana da nauyi fa ko anan duniyance cin haƙƙin mutum ko cin mutuncin shi idan aka kai ku kotu sai abin da ya yanka sai kuma abin da shari'a ta ta kai platform shari'a za a ma saboda mutuncin mutum yana da mutunci yana da karamci to haka a gobe alƙiyama kakkai tsammanin dan ka zalunce shi dala goma a gobe alƙiyama dala goma ce za ka yi mamakin dala goma wannan za ka yi mamakin hararen shi da kai gulmar shi da kai kan ajima an ɗauka an biya an ɗauka an biya wannan lada mai yawa ziyarta ya da lada ko ɗaya kuma wa ƙarfa iya min ashabi zalamat sannan kuma ga sauran jama'a wanda ba a biya ba suna tsaye suna jira su ma da yawa ba a biya mu ba fa yaqulu sai Allah ya ce uqudu an abdi ku zartar da hukunci kan bawa nama me kuke jira ga bayin Allah bai ba me kuke jira fayaquluna sai malaiku su ce lam yabqa lahu hasana ya Allah wani bawon naka bai da ko ɗaya kuma daga cikin lada fa komai bai da abin kirki fayaqulu sai Allah ya ce khudhu min sayyi'atihim fahmiluha alayhi ku ɗauko daga cikin mummunan ayyukansu su ai suna da zunubi ku rubta a saman shi sai ka ɗauko daga mummunan ayyukansa ana zuba musu ana ɗauko mummunan ayyukansa ana zuba mu ayyukansu ana zuba mushi ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة فنسي من الله يكرن تولنا آية ولا ولا يحملن أثقالكم دسنو زاس توكين نوينسو وأثقالا دول نوين ما مع أثقالهم ترى دول نوين ناس دسنو زاس توكين ذنبي ترى ذنوبن دسو سكي نكرن كنسو da kuma zalunci da suka ma al'umma a gobe alkiyama kuma wala yus'alunna yawmal qiyama za a tambaye su a ranar alkiyama ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira na kiran ƙarya su yi dubaru su kirkiri ƙarya da zalunci akan bayan Allah shigan wannan hadisi shi ne yana shahid shigan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa lalle mutum zai zo a ranar alkiyama da ayyuka yadda ka san misalin duwatsu amma kuma mutumin nan ya zalunci ya zalunci wancan ya laki dukiyar wancan ya ci mutuncin wancan sai a ɗauka daga cikin kyawun aladan shi a bawa ne a ɗauke daga cikin ladan shi a biya wanci kan ajima wannan ladan gaba ɗaya ya ƙare sai a ɗauko daga cikin zunubinsu sai kuma a riƙa lafta masa a ƙarshe bai da komi sai a buga shi gidi-gidi gidan wutar jahannama Allah tsare wannan aya da wannan hadisi suna ba da razani ka zo ka yi rayuwa a nan duniya ka zo da ladan da aikin Allah ya amsa fa su wannan aikin da ake bayani kamar duwatsu manya-manya ka ce wai ayyuka ne ko wanda ya kasance ya yi na kirki an tace Allah ya karɓa amma kuma da su ne za a biya wannan zalunci ne kuma zai tashi a zero duk morawar da ya duk jin daɗin da ya a nan duniya duk irin matsayin da ya samu a ƙarshe ya tashi a hara rayuwa ta zama ta banza sai kuma azaba Allah ka tsare mu Allah ka gyara halayen mu sai kuma yace ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون na'am فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين wannan aya yanzu kuma Allah ya dawo bayani akan annabawan da bayan mun ɗanyi tsokaci a kansu su ne kuma Allah zai biyo baya da tunatar da mu a kansu dai gwagwarmayar da suka sha da kuma irin yanda waɗanda suka karyata sakamakon su yaya ya kasance Allah zai kawo kissar kowanne kuma a takaice kamar resumen abin da muka faɗa can baya an yi bayani cikin suratul a'raf a cikin suratul hud a cikin suratul shu'ara giya ka irin waɗannan musallai na wannan bayan Allah wanda kuma an za a zo wani su kaman a takaice cikin kanun labaransu a cikin bayanin akwai ɗaukar izina akwai darasi Allah so yake mu shiryu kada mu faɗa irin wancan rami nasu kisa ke maido wani da kissosin nasu musamman kissa ta bani isra'il inna hadha alquran ko yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun zaga labarin annabi Musa da Harun ya fara tun da suratul baqara har can kasa kasa can kace kusan karshen alqur'ani duk ana bana ba mu ba mu labarin shi ko yake ce me fakazzaba wa asa ko har zuwa cikin suratul halqa ina gani ko labarin Musa da Harun sakamakon abin da saboda abin da ya kunsa wato na wa'azi abin da ya kunsa na ɗaukar darasi abin da ya kunsa na in mun karanta za mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala in muka kauce ma wannan abubuwan da yake cikin rayuwar waɗannan mutane Allah ya ce wa laqad haqiqa arsalna nuhan mun aika annabi nuhu ila qaumihi zuwa mutanen shi falabitha fihim sai ya zamna a cikin su alfa sanatin shekara dubu illa 50 ama sai shekara 50 kacal فأخذهم الطوفان كما جمع سي طوفان يكامس وهم ظالمون سسنا masu zalunta kawuninsu wannan a baya mun yi bayani cewa tsakanin annabi adam alaihi salatu wassalam zuwa ga annabi nuhu sai da ka samu karni karni wajen goma karni shekara dubu kenan kawai tsantsar tauhidi ake a doron kasa ta ce kenan kowa dan aljanna ne in ka wadda wannan ba kai kuskure ba da izinin Allah saboda an ce kowa tauhidi yake tsantsar tauhidi ake kadaita Allah ake da bauta duk kuma wanda ya kadaita Allah da bauta karshen lamarin shi da gidan aljanna ne to sai lokacin annabi nuhu abin da ya wakane wakana mun yi bayani a baya aljanni ko shaitan ya zo ya sawara ma mutanen annabi nuhu cewa su bauta ma wani mutum mutumi na wasu bayan Allah suka da dauke su a matsayin gumaka suke roƙon su biyan bukata dalilin wannan Allah sai turo da annabi Nuhu zuwa gare su ku bar wannan abin da kuke kansa ku koma kadai ta Allah kadai kamar yadda dai muka sani zamanin mu lokacin da zamani ya ja zamani an yi wata irin rayuwa a cikin wannan kasashen namu rayuwa a cikin duhu rayuwa a cikin shirka ɗanɗan shirka tattagirin shirka kuma sallah ake azumi ake kamar yadda su wancan su ma tunaninsu abinda Allah ne ta aiki ke yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya isko shawa suna bautar gumaka a ka'aba gunki 360 amma kuma suna dawaci suna aikin hajji a gurin su haka ne addinin dai to mu ma wannan zamani irin wannan rayuwa ya riske mu wani zagga mutum duk cikin shi ya biya daddan shi da kiri can da wani kambu can da wata damara can a gida a je can a kasuwa can a mota ko ina a daburce yake da alloli daban-daban abin bauta ne billahi da abin bauta take shi domin kowanne yana ganin akwai aikin da zai ne kuma wannan aikin irin aikin Allah ne zai kare tsautsayi zai ba da kasuwa zai ka kwanciyar hankali zai ture bala'i zai samu nasara duk ba shi wani aƙidar su kahure da suke roƙon gumaka mai suke so sai suka taimaka musu su kare su da bala'i a roƙe su kawo ruwan sama su yi kaza su yi kaza ayyuka na alkhairi su ture bala'i irin wannan mu ma wannan kasashe na muka samu kawo na mutum sai a bashi kambu a ce wannan kambun zai kare shi daga bala'i a ba shi laya a ce wani laya shashakau zalunci zai shi a ba shi kaza a ba shi kaza haka muka rika rayuwa kuma da gaske mutane suka da gaske sun yi itikadi abin yana ci don ba a ce ba dan yana ci kuma zama halal amma an tsakkan tikitin kafurci saboda ɗaukan haƙƙin Allah ne ka ba wani Allah ka ɗauki ƙiri ka ce zai kare ka alhali Allah kaɗai yake karewa ka ɗauki wata laya ka ko buzu za ka kulle a ciki ko wani garin magani ne ko wani kulumboto ne a ciki ne wata laya ɗan ba babu a sama idan wani yaro shi wani laya ta ƙur'ani wani kawai za a je a ɗauko wani kwarɗe ne a zo a tumka shi a ce ka yi magana gurin ɗaukan wannan icce ka ɗauko da baya da baya ka yi zir ka koma ka yi kaza ka wani surutu ka dawo ka kama kowa magana in so ka je ka yi laya aiwaye aiwaye in kai za ta ci kuma sai a yi ya ci sai tun daga nan kasan an bar hanya tun daga nan kasan bata wani abokin mai bamu labarin wani bawan Allah ce ya shi da cika shi ba ya kamata ya cika shi shi dan dan fara ne kasa kuma sai dan fara a cikin lamarin wani ya san ba haka bane shi wani ya san kawai abin zalunci ne daga wani gari bane wadan garin yazo yazo da magana da ya sauka kwadai ya kama shi kawai ce amin shela shi malami ne mai aiki mata su samu labari a ɗakin abokin namu ya sauka da ya sauka ya ce a nemo mashi ema mun san ema ko kura mayan ƙarfe aka samu eman guda biyu wasu ‘yan madaidaita sai aka yi ma badu ana ce mai magaji ya kudu magajin gaji ne aka ce mashi kowanne ya laya da ita amma gurin ɗumcin kai ya numfashi har sai ya kare ya ce to to to dan Allah zai yi amma dai to shi ma dan a bashi tsaro ne da kai gane me za a yi amma ba yanda za a yi wannan abin ka dumke shi ba ke numfashi ba ya yi da abin shi ya kawo yanzu kuma an yi shela mata sun fara ce wallahi a ciki akwai ta zo kishiya za a mata wannan kishiyar ta ce abin da take so wannan kishiyar kar ta shigo inda dama ma aka ta kawai eh mijinta aure zai ya kamata a ɗauki mataki a kai sai ce to bari mu jiba mu gani sai da ko ma wannan layin guda biyu mun san shi ita kura wannan tana da borno guda biyu wanda ƙarshen su ɗaya ko idan ka juya su kuma to ɗaya ta kama ɗaya karab idan suna daidai ɓangare guda ne to ɗaya tana ture ɗaya ne kana matsa tana turewa kana matsa wannan kana turewa haka ne ko tana gaba ya ce to za mu ji ba mu gani wannan aure in har ya yiwu to aljanu kenan za su mu labari tana gani aka ɗauko ɗeman guda biyu sai ya san su opposite nan plus nan muwan yana karo laye jikin ɗaya kar sai ta kama da a mijin ke ya aure ba a wannan auren ya yi shi to bayan da za a yi ita a arsan da za a yi ki fito kawai magani ya wata duk abin da yake so da kajin ne da kudin da waye da waye aka zuba musu aka ce ta je ta dawo za a yi aiki yanzu da ta dawo kuma sai aka juya su yanzu sai ya matso laya gurin laya ta tsere yana matso wannan tana tserewa yace to wannan kawai an tabbatar da cewa a yanzu wannan mijin naki ya tsani wannan mata ba shi ba wannan auren ta Allah shi wannan haka yi kawai shi ba wani abin ne ban da wannan amma sai ga labari ya same shi wannan kishiya ta mutu ga yi labari ya same shi wannan kishiya ta mutu kuma kishiya ta tana murna tana aiki ya ci ta gode tana godiya abin da duka sun gwada mana aƙidar mu ta kai a wannan ƙasa ta mu mu rika zuwa gurin malamai malaman kuma su mana aikin da ko da kisa ne sai da sun ɗauki nauyin wannan da sunan malamta da sunan malamta malam ya baka magani ka so wata ko bata san ka ka mata shimi ka je ka yi zina da ita zina ta zina ta har aiko an ta kama aiki ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki malamin Allah ƙara mishi lahiya yana bada labari cewa yana rajuwa amfani ne kira shi bayan yana bayanin haramun ne a riƙa yin kulumboto da ƙur'ani ana shirka da ƙur'ani bayanin ya kai bayani wannan mutumin abin ya kama zuciyarsa hey kira malam yace wallahi malam ban taba gane wannan kadiri ne ba yace aiki na ne wannan yace haka wannan da shi muke cin kuma kuɗi muke samu yace wallahi amma yanzu malam na gane sai dai na dama ta daya na sa ma wani bawan Allah magani ya nihi wata sai da mata ciki da sunan addini da sunan malamta yace wallahi shine kawai yanzu damuwa ta amma wallahi na san insa wannan kenan na gwada mana a ƙasan mu ta Hausa wannan aiki dumu-dumu ake cikin sa dan a ce kashe mu wani a kashe mu wani wani tsala bane ba uba zai zo ce a kashe mishi kishiyar diyarsa ji ba sai na ruwanka yau ji uba ne wani karan ina ruwanka ba kishiyar shi ba ba kishiyar shi bishi a'a kishiyar diyarsa a kashe ta kawai to haka aka rike rayuwa ko malaman suke ba da wannan abubuwan ka gano ba karamin duhu ne maka wata a cikin sa a baka laya a baka rubutun kaza ai kaza ai kaza ka kulle kaza ka binne haka aka rike rayuwa a cikin duhu kuma sallah ake azumi ake zakka ake to da izinin Allah subhanahu wataala aka samu irin wannan haske na sunna ya haska mutane suka ƙara ganewa cewa waɗannan abin hallaka ne ko da malam ya faɗa ko da malam ya baka lakani yanzu kana gane cewa lakanin nan yana iya zama shirka da kafirci alal akalla dai na san nasu haƙƙin wani to wajibi ne in bar wannan abin to shi sa irin wannan abin shine ya wakana tsakanin zawar annabi adam zawar annabi adam sallallahu zuwa annabi nuhu duk gaba ɗaya mutane tauhidi suke sai bayan lokacin nan kuma zamani mutane suka lalace sai kuma bautar wani wanda ba Allah ba kuma gurin su daidai ne wa alaikum salam shi yaudara ce a to shi ai ba an kama shi ba da laifin kisa shi da kashe ba shi dubara shi yayi ne ya ci abincin shi ya ci gajin shi ya samu kudin sa wannan kuma kawai wani kajali ne ya zo daga Allah wannan kuma Allah zai abin da ga amma shi da laifin kisa tun ba kisa yayi ba bai kisa ba katari ne aka yi ajali ya zo shi kuma ya yi aiki wallahu alam alaikum salam aka yi shi na yi abinda inda a ce abinda aka yi ne ya yi ne irin wannan kulumboto na kisa don suna iya yi sai kuma aka yi kisan to lokacin nan da shi da ita dukkan su su dauki za su samu zulmin kisa za su samu laifin kisa to ma yanzu kawai wani kulumboto ne dabarar shi ce yayi kawai dabarbarin shi ne ya samu kuɗin sa wallahu alam amma dai ba karamin sharri bane gaskiya ba karamin sharri bane ba Allah kare mu to shi ne Allah nake cewa wala qad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun tura mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanansa falabisa fihim ya zamna a cikin su alfa sanatin shekara dubu yana wa'azi wasu malamai suna bayanin shekarun su shi da ya a baya kafin wannan shekaru shekaru ne na wa'azi kawai shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma an ki ɗauka kuma duk wata hanya ta salo na wa'azi ya bi ya bi dare ya bi rana ya je a firce ya je a bayyane a kasuwa kai tsaye keɓance ka a cikin mutane ba irin wata loga da biyu ba inni da auta qaumi laylan wa nahara falam yazurhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا zuwa ƙarshe babu wani salo da bai ba ya ajiye hankalin shi a nutse bai tada hankalin shekara dubu ba hamsin ana wa'azi mana amma suka ƙi yin imani bayan shekarun shi amma duk da wannan abin Allah madaukakin sarki yana gani annabin shi ne ya tura ka ce ƙarya kake wasu ka ci sai a bashi kashi sai ya suma a ja shi a kai shara a yadda idan yau na wani kuma ya tashi ya koma hakkin Allah ne haka yi ƙashin wannan wahala yanzu kai za ka kosa ka ce ai an zage ka a gari an ce ma ɗan izala an ce ma mai ɗungailan wando an mai to banda shi ya ka ce ma banda shi wani a gaban ka ba kuɗi a yi da kai a yi zancen ka ba a yi a gaban ka zagi ba a yi ba a zagin ka a gaban ka kai sai da karkashi da bayan kana kus kus kus kus kus bale ka ce an ɗauki hannu an buge ka kalla kaɗan kwarai za ka samu wanda kawai saboda sunna an ɗauki hannu an buge shi an samu jarrabawa da yawa a baya kala-kala amma kuma daga irin wannan mataki mutane kuma suka samu suka samu warwara saboda haka kenan ka jimri wannan misali ake bamu jimirin annabawa jimirin duk wanda ce zai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala karshe dai yana daga masu tsoron Allah Allah ce fa akhadakum at-tufan bayan ya shekara dubu ba hamsin mutane kadan ya samu sai kuma tufana ya kama su suna ce ana ce ya tsufa da kamar malam kurtubi yake cewa duk abin da ya zama ya yi yawa gashi nan ya tumbatsa in mutane na gasu nan bila adadin sun zubo ga sunan kaya guda haka nan ɗuruwa ne gashi nan in mace mace ne ma a ce an yi tufanin mace mace kenan tufana ya kama su bi ma'ana aka yi rika mace mace aka kashe da yawa daga cikin su ko ruwa ya zo ya rufta da su ko abin da ya kama da haka Allah ya ce wa hum zalimun su sun kasance suna zaluntar kawunan su Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tsiratar da shi shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ashabu safina ko da mutanen da suke cikin safina da dabbobin da suke ciki da duk abin da ke ciki da Allah yake dauka waje annaha sannan muka sanya ta ita wannan safina din ayatan lil alamin a gani a lura ne ga masu astuwa daga ta da kai kenan bayin Allah Allah bayin wannan ruwan ya ida wanda aka halakar da su Allah ya ma sama umarni ta rike ruwanta kasa ta janye nata wastawata alal judi wannan jirgin wasa ya jereta ya sauka a saman wani dutse da ke ce ma judi daga nan ko mutane suke rika sabkowa aka cikin mata sabuwar rayuwa a duniya to yanzu wannan wannan wannan safina kin ta zama kenan izina ta zama abin kallo kallo ta zama abin daukan darasi in an ganta za a tuna an yi wasu mutane na annabi nuhu yayi shekara dubu yana musu wazi ba su dauka ba Allah ya halakar da su kai ma abin kai Allah ba zai barka ba abin da ake so a gaya mana kenan shine waje annaha ayatan lil alamin muka sanya wannan jirgin ruwa ya ga zama aya ce ga talikan bayi na'am sai yace
wa ibrahim id qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ya taka labarin annabi Nuhu daga nan sai kuma ya ce wa Ibrahim haka nan ka tuna da annabi Ibrahim iz qala liqaumihi lokacin da ya ce ma mutanensa a cikin mutanen akwai babansa ubudullah ku bauta wa Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah in zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna wannan shine alkhairi mafi alkhairi a gare ku har in kun gano wannan din ku rike Allah kadai ku bar wani abun bauta wanda ba Allah ba inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya ko wa takhluquna ifka lalle wannan abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba awsanan wasu gumaka ne wa takhluquna ifka wanda kuma ku ne kuka kirkiri ƙarya kuka ce abin bauta ne ba Allah saka da hukunci akai ba babu inda Allah ya ce gumki kaza ku je ku sassaka shi ku roƙe shi zai amsa muku babu dalili daga Allah babu inda ya ce abu kaza ku je ku ɗauke shi a matsayin abin da zai taimaka muku kai da kai kiri babu inda Allah ya ce akwai yin wannan irin zai taimaka ma kai da kake neman dukiya kace kulumboto kai surkulle shedan ko aljani ya sato kudin mutane ko a banki ko a mangazau wani ya ka maka wannan ba hanya ta Allah ce ba ko ku kirkiri kayan ku ko ce kuma suna iya taimaka muku in ma ta ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna iska sai ya ce innal ladina ta'buduna min dunillahi waɗannan wanda kuke bautawa wanda ba Allah ba abinda ka rika kake ga zai baka alkhairi ko ya ture ma sharri wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan wallahi ba sa mallakar muku arziki ko daya babu abin da yake hannunsu na arzikinku wani zai ma barazana an baka mai da'a ba zaka talauci daga cikin malaman sufaye zaka samu masu irin wannan magana an kana son ka samu albarka a cikin kasuwarka ɗaya daga cikin uwa gashi yana ganin shi yana ce a wajensu akwai wani malamin sufi idan zaka yi kasuwa karar jarin jikka jikka ɗari to sai ka kai ma malam wannan jikka ɗarin sai ya baka jikka hamsin tashi mai albarka ka ba shi jikka ɗarin kamar albarka in kai haka sai ka samu sai ka samu kasuwa ka samu albarka cikin kasuwarka kaga wannan zalunci ne ka ba shi zikka ɗarin ka taka masa da albarka amma ɗari sai ka ba shi shi sai ɗauko hamsin ne albarka ya baka a an kai haka to masha Allah ka so ka za ta tafi ne kaga wani zalunci Allah shi ne da mu to nake cewa arzikin ku ku sani babu wanda mallake shi sai Allah babu wanda zai baka arziki sai Allah duk wanda zai ma kulumboto ne kai kawo za a yi ko kawai a yi katari ka je gurin shi Allah ya kaddara dama za ka samu domin rayuwarka ka sani ko kana mutumin kirki ko kana na banza abinda Allah ya rubuta ya zo hannunka ba kuyar ɗaya na ruwa wanda Allah ya rubuta he ka sha he ka sha ne baka bar wannan duniya duk abin da Allah ya yanka ma na arziki in ka zo duniya he ka cinye karab sai ya biyo hannunka Allah ya kaddara za ka samu kuɗi za ka yi motoci ka yi gidashi amma sai ka ƙi haƙuri ka ba hanya ta halal sai ka nemi hanya ta haramun ta surkulle ta hanyar neman taimakon aljannu ta daba dabo ta hanyar riba sai da wuce ta wannan hanyar kuma shi ka hallaka amma inda za ka yi haƙuri ka nema halal Allah zai buɗe ma ta hanyar wannan halalcin ka samu lada a kai ka samu sakamako mai kyau saboda ka dai ku sani wannan wanda kuke bautawa ba Allah ba kasu ku barazana ranku ba a hannun su yake ba walwalan ku da jin daɗin ku da lafiyar ku ba a hannun su yake ba arzikin ku ba hannun su yake ba na halu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah shi ne ya raba wannan rabo na duniya ba kowa na shi babu wani hannun wani ya ce zai arzika ko kuma ya talauta ka wannan duk gaba daya hannun Allah yake Allah ce ka sani arzikinsu ba hannunka yake ba fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a gurin Allah kawai wa abuduhu ku bauta wa Allah washkuruhu ku gode masa kuna son zaman lafiya kwanciyar hankali nutsuwa ci gaba arziki ku bauta wa Allah ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda ya ji tsoron Allah duk kuncin da ka shiga Allah zai baka mafuta sannan wa yarzuquhu Allah zai arzuta ka min haythu la yahtasib ta inda baya zato shi yasa manzo Allah yake cewa man taraka shay'an lillah duk wanda ya bar wani abu dan Allah duk yanda yake burge shi daga in bai samu wannan mutum ina zai samu awwadahu Allahu khairan minhu Allah sai canza masa mafi alkhairin wannan wannan hanya Allah ya haramta amma kuma akwai samun kuɗi sai da kwaya akwai samun kuɗi tramol akwai kuɗi zaka samu dukiya ka sai da giya an samu kuɗi amma kuma haramun ne kuma kana da hanyar kana iya yin wannan safara sai ka tsoraci Allah ka ce wannan in Allah zai kama ni zunubi Allah zai babbaka ni akwai wa'idi zan cuci bayan Allah in kusan musu da hankali sai ka fasa wannan sai ka nemi wata sana'ar ta daban ka je ka rike ta to Allah da wannan niyyar taka sai canza maka wasu alkhairin wannan abin da ka bari sai Allah ɗaukaka ka ya buɗe ma mutum nawa dan Allah ka sani wanda ya yi garuwa da garu kuma zama hamshakin mai kuɗi wani daga tebur ne tebur ne kawai saman tabu da rashin gwamu ashana omo taba hada taba ma Allah gawarta mana amma kuma Allah ya gada masa abin ya haɓaka ko kenan arziki a hannun Allah yake subhanahu wa ta'ala saboda ka wabtagu inda Allah rizqa fabtagu ku nema a gurin Allah arziki wa abduhu ku bauta masa yadda ya shar'anta muku washkuru lahu kuma ku gode masa cikin abin da ya baku na arziki kada ku zama butulu kuna ga Allah bai muku komai ba ilaihi turja'una karshe dai zuwa gare shi za a maida ku duk abin da ka tara duk irin abin da kai gobe zaka samu sakamako a gurin Allah na'am sai yace
wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin wannan wa'azi da malaka annabi Ibrahim ya ba mutanen sa sai yace wa in tukazzibu ni dai na yi wa'azi na kenan abinda Allah ya dora mun na sarce in kuka karyata to faqad kazzaba umamun min qablikum kafin ku an yi al'ummomi da yawa sun karyata me ya faru sun ga azaba a gurin Allah Allah ya birkace su kuma babu abin da rage Allah kuma ku yi hattara wa ma'alar rasuli illal balagul mubin babu abin da ke kan manzo sai dai ya isar isarwa bayyananna ya gaya muku ya yi bayani sarin kuma ya rage gare ku na'am
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير نعم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce awalam yarau su ba sa gani kaifa yubdi'ullahu al-khalqa yanda Allah madaukakin sarki ke faral halitta da babu ita sai ya halicce ta da babu ni babu kai babu mu gaba daya Allah sai ya halicce mu ya tsage mu bi gairi misalin sabiq bai kwaikwaya gurin kowa ba shi ya kirkira kayan shi ya kara'ana shi ya kirkire mu yadda yake so sannan kuma idan mun yi da rayuwar da aka yanka mana za mu koma mu riddige mu lalace sun yu'iduhu sannan kuma Allah ya mayo da wannan mero da wannan wannan jiki da ya lalace idan muka mutu muka riddige kuma za a tado da rayuwar mu a mai da mu ga munan dai mu ne Allah ce inna zalika lalle wannan alallahi yasir abu ne sauki ne a gurin Allah amma kafiri na ga abu ne wanda bai yiwa a idza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna la mabqusuna khalqan jadida yanzu bayan mun mutu mun riddige mun zama kashi mun zama kasa mun lalace sannan kuma a mera mu sabon rayuwa suka ce ma awa aba'unal awwalun mu da iyayenmu na farko kakannin kakanninmu kowa sai ya tashi suka ce kai haba ba zai yi ba suka kafirce da wannan suka mutu suna gidan wuta a yanzu ba shakka yanzu ga jikokinsu sun yadda ana iya samun mutum a inda ya mutu idan za a ba da dama a yi amfani da adl shi abinda duk gobarar da za a ga digire dubu bai konewa kowa daga cikin yana da irin nasa idan za a rere a je a jiba aka je makabarta kowa in shekara miliyan kai yana nan dai to malaman kimiyya sun yadda ta wannan hanya ana iya samun kai kin da ga kanan kai kuma kafuran sun gano wannan a yanzu saboda ban bukata kun gano wannan ko koi koi ikina yin mu mu da ma qur'ani ya ga mana kuma mun yadda kakannin ku suka kawo suka ce babu sun je gidan wuta in kun gura ma kuma ku yi imani kun gura ma ku kawo ce ma Allah saboda kenan Allah shine wanda yake kirkiran mutane halittu sannan kuma ya amshi rayukansu daga baya kuma ya maido da su yace inna zalika ala Allah yasir lalle wannan a gurin Allah abu ne wanda yake mai sauki sai sa yake cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittarku da tada ku in kun mutu a gurin Allah kaman al'amuran rai ɗaya ne kawai ai ta wa huwa ahwana alaihi ko Allah shine wanda ya halicce ku kuma zai kashe ku yace kuma zai tayar da ku sai ce wa huwa ahwanu alaihi shi ya halicce ku ya kashe ku ya tayar da ku shine mafi sauki a gurin Allah kamar kai ne a matsayinka na tela ka samu wani model ka koya ka iya ka iya yankan wannan kan ka iya shi kan ka koye shi zai baka wahala ko kai ta dubaru ya kaza da kaza da kaza yanzu ka iya yanzu in nawa za a kama sai ka irin shi dubu ba tare da matsala ba maimaita shi sake shi ba zai baka wahala ba to balle Allah subhanahu wataala shi take ta kenan inna zalika ala Allah yasir kada kai kokonto in an mutu wai za a tashi a gurin Allah abu ne mai sauki kamar ibta da bismillah sai ya ce qul siru fil ardi in suna karyata da irin wannan ka ce da su ku tayi a bayan kasa kaifa bada al khalqa fanzuru ku diba ku gani yaya Allah ya fari halitta summa Allah yunshi'u nash'ata al akhirah sannan kuma Allah ya sake tada mutane wata rayuwa ta daban ku yi yawo a duniya ku gani garuruwan adawa garuruwan samudawa garuruwan su mutanen annabi lut ku kewaya ku gani kowanne kun iske kuhan wanda zai zama abun wa'azi a gare ku ko baki yawa kuma Allah tayar da su zai inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai na'am
يؤذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون نعم وما أنتم بمؤجرين في الأرض ولا في السماء مم.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير yu'azzibu man yasha Allah ne shine wanda ke azaba ga wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha kuma Allah shi ke jikan wanda ya ga dama wa man yasha waffaqahu bi fadlihi wa man yasha adallahu bi adlihi haka me wato ha'iya ke faɗa ko yake cewa duk wanda ya kasance Allah yana so sai ya mushi muwafaka dan falalarsa wanda kuma ya so Allah madaftarci sai ya batar da shi wani kuma daga adalishin shi ne shi sa ce yu'azzibu man yasha'u Allah na azaba ga wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha kuma yana rahama ga wanda ya ga dama ya tabbata a hadisi Allah madaukakin sarki inda zai kawo mutanen duniya gaba daya ya musu azaba adalci ya musu bayan shi ne kayan shi ne ba wanda zai ce ai Allah ya zalunci bai zalunci ba halittun shi ne shi yake abin da ya ga dama da su inda kuma zai ɗauke su gaba ɗaya kuma ya ji kansu ya ba su aljanna wani kuma falalar su ce ba wanda ce dan mi ai wani ya kaza wani ya kaza to duk da haka wannan hukunci na tabbata ga Allah Allah bai sa ma kanshi ba irin wannan abu Allah ya tsara kai aikin kirki ya baka aljanna ba za ka yi aikin kirki ba tauhidi ya saka wuta ka dawama Allah ya tsara an ka kafirce masa wuta zaka shine yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah ka ji kanmu Allah kada ka mana azaba wa ilayhi tuqlabun kuma za a mayar da ku zuwa gare shi ne subhanahu wata'ala wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama duk bargazar da kuke yi ku sani ku ba masu tsere ma Allah bane subhanahu wata'ala a cikin ƙasa ne ku kuma a sama ba ku isa ba ku ɓoye ma Allah ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ce ya ku taron mutane da aljannu gobe kiyama kuma bayan an tattara mutane da aljannu guri guda sai kuma a kasahun mala'iku na sama su kewaye su sama ta biyu su kewaye na ta farko ta uku ta kewaye ta biyu har zuwa sama ta bakwai yanzu ga mutane can da aljannu a tsakiya sai Allah ya yi shela ya ku taron mutane da aljannu dama muna ke ma hisabi idan za ku iya a cikin sammai ko a ƙasai ku je ku ɓoye ku je ku ɓoye ku dai ka samu a ce je kama sai suka fita a cikin wannan rukuki na mutane da aljannu to an samu ka samu dama ka fita ga sahun mala'iku na kewaye da kai ina zaka sahu guda bakwai ki salace kakka ba kanka wahala kan ma ka gwada la tanfuduna illa bi sultan ba ku iya zuwa ko ina ku ɓoye ma Allah tsiran ku sai wanda ya zo kawai da hujja ya ba Allah sai shi gidan aljanna shi sa annan Allah ke cewa ku sani fa wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama duk inda kuka tashi ba ku koye ma Allah a ƙasa ne ko kuma a sama ne duk inda kuke aina ma takunu ya ati bikum Allah jami'an duk inda kuke sai Allah ya zo da ku inna Allah wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ko ba ku da koma bayan Allah wani wanda ba Allah ba wani bajibincin lamari wani waliyin da zai taimake ku wala nasir ku kuma wani mataimakin da zai fita ku daga cikin bala'in da Allah ya sa ku a cikin sa aya ta ƙarshe والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله amma kaga waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah wa liqa'ihi da kuma gamuwa da shi Allah ya faɗa an karanta ya yace kai ba a yi ba malami na faɗa ba ai ƙarya ce wa liqa'ihi kuma ya kafirce ma gamuwa da Allah yace in an mutu waye ce za a gamu da Allah waye ce za a tashi daga duniya sai Kaduna da sama shi daga duniya za a je barzaku yaso kuma huce lahira Allah ce to kaga irin waɗannan ula'ika ya isu min rahmati su ne waɗanda suke ɗebe ƙauna daga rahamata bi ma'ana ba su da rabo a cikin rahamata ba su ba samun aljanna wa ulaika da kuma azabun alim kuma su ne waɗanda suke da azaba mai raɗaɗi a nan duniya da kuma lafiya Allah tsare mu abinda muka faɗa ne da ya Allah ba mu ladan kuskure Allah gafarta mana goge shi ga cikin zakatan mu Allah gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen lumfashin amin ya hayya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا جميع أعمالنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم احفظنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وأن نغتال من تحتنا اللهم ثبت الأمن والاستقرار في بلادنا النيجر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا اللهم ثبتنا وثبتنا أقدامنا اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم قد حوائجنا يا مجيب الدعوات اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله um, eh, eh akwai canji akwai ɗan canji game da faɗuwar rana a yau sha hudu sha biyar afuwan ga watan ramadan kamar jiya da ne rana za ta faɗa ƙarhe shidda da minti talatin da hudu ƙarhe shidda da minti talatin da hudu alfijir a gobe sha shidda ga watan ramadan za a keto ƙarhe shidda da minti talatin da uku ƙarhe biyar ƙarhe biyar ƙarhe biyar da minti talatin da uku insha Allah wallahu a'lam an gode alhamdulillah ya na shau يخرجك أساس الغرفة من الأفضل
سبن أنا سبن أفضل